ta zuwa madina shi ne dace da 31 ga watan 12 shekara 2025 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sharhul arba'in nawawiya wallafar babban malami a sheik muhammad sali al-ufaimin allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahama yan uwa idan ba a manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a cikin hadisi na biyu cikin wani littafi mai albarka a cikin sharhi da malam ke mana ƙarƙashin hadisin mun tsaya ne a gabar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah muna kan wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ya kawo mana wasu abubuwa guda takwas ya ce min lawazimi shahadati anna muhammadan rasulullah suna daga cikin abubuwan da suke lazimta wa bawa kafin shaidarsa da manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ta zamto karɓaɓɓiya ingantacciya to sai ya tabbatar da su ya rike su mun ambaci guda bakwai ɗin muka fara na takwas lokaci na takwas shine ihtiramu aqwalihi mutunta girmama zantuttukan annabi sallallahu alaihi wasallam annan ne malam ya mana bayani akan lalle ne mutum ya girmama maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un yana raye ko ya bar duniya ya kawo mana ayar cikin suratul hujurat ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tazharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun malaika mana kissar ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin da wannan ayar ta sauka shine sabit ibn qais ibn shammas radiyallahu ta'ala wanda ya zauna a gida ya daina fita ya ta kuka saboda yana tunani wannan ayar za ta fada a kansa ne saboda shi muryarsa babba ce Allah maɗaukakin sarki ya bashi jahawariyu saut ne shi yana da murya babba to sai ke gani idan yi magana tana wuce sama da sautin manzan Allah ira da aminci tsara tabbata a gare sai ya tsorata cewa kada wannan ayar ta fada a kansa duk aikin sa ya ruguje ya lalace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yasa aka nemo shi aka kirawo shi kuma ya masa albishir guda uku masu kyau wanda dan mun gabatar da su wancan sati to a ribar kafa sai malam ya kama wata kissa ta shi shi sabit din wanda shi sabit bayan ya mutu kuma ya yi wasiya kuma aka zartar da wasiyar tasa ya mutu an kashe shi ne a yakin musulamatul kazzab ko yakin da ake da banu hanifa idan ba a manta ba a wannan yaki an samu ɗaya daga cikin sojojin yaƙi da ya zo ya ɗauke silken sabitu ya je ya ɓoye a gidansa ɗaya daga cikin kwamandodin musulmi sai mafarki da sabitu sabitu ya ce masa akwai silke na mai tsada wane ya ɗauke shi kuma ya je ya ɓoye shi ƙarƙashin tukunya a gidansa to da ka je gawa khalid ɗan walid a lokacin shi ne kwamanda khalid ya tura wanda ya kawo saƙon ya ce a je a duba wajen da ya faɗa da aka je aka duba kuma sai ga sarkin an samu ina ji anan muka dakata yan uwa ko za mu tashi daidai gaba da malai ce kama أن ثابتا رضي الله عنه أوصى بوصية بعد موته كما يدكما أن سامو شي wannan babban sahabi Thabit ibn Qais yayi wasiya bayan mutuwarsa wa ablaghat Aba Bakr radiyallahu anhu fa nafadha alwasiyata kuma aka isar da wasiyar zuwa ga khalifa Abubakar Siddiq Allah kara masa yarda kuma sayyidina abubakar ya tashi wajen zartar da wasiyar da sabitu ya yi ƙalu suka ce malamai suka ce wala yujadu ahadun nufidat wasiyatuhu allati ausa biha ba'da mautihi illa sabitun ibn qais radiyallahu ta'ala an ba a samu wani daga cikin musulmi ba tun daga kan sahabbai har zuwa ƙasa da aka zartar da wasiyarsa aka samu ya yi wasiya bayan ya mutu kuma aka zartar da wasiyarsa sai sabitu kun san ka'ida mutum yakan yi wasiya ne kamin ya mutu ko mutum yakan bar abin da yake so a zartan masa ko ya rubuta ko ya faɗa da baki wa amintaccensa ya ce wane yana bi na bashi ina bin wane bashi akwai filaye na a waje kaza ina so a yi kaza da su akwai gidaje na a unguwa kaza ko a gari kaza ina so a yi kaza da su su wance da wani a yi musu kaza wannan ita ce wasiya to mutum yakan faɗa ne da bakinsa to amma shi sabitu bayan ya mutu ya yi wasiyar a cikin mafarki kuma aka zartar da wasiyar tasa za ku zo ku je yadda abin ya faru insha Allah ta'ala malai ce lakin ya shigalu ala haza kaifa na'tabiru ru'ya fi tanfizul wasiya malai ce sai dai zai zama abu ne mai matsala ga wasu wasu za su ga dan me za mu yi la'akari da mafarki wajen zartar da wasiya ai wannan abu ne da yake bako a cikin al'amarin da muka saba gani yau da kullum malai ce wal jawabu amsar da za a bayar sai a ce musu annahu idza dallatil qara'in idan dalilai suka nuna alamu suka tabbatar da cewa ala sidiqir ru'ya akan gaskiyar mafarkin da aka yi nufizatil wasiyatu wala haraja mala ce to za a zartar da wannan wasiya babu laifi yan uwa an fahimci da kyau ko idan aka ga wani mafarki da yake nuna cewa akwai wani abu na wasici da mutum da yake so a zartar masa to sai a yi bincike kamar yadda na faɗa wancan satin na ce ba za a ƙaryata ba kuma ba za a gaskata ba sai a tashi a yi bincike a tabbatar abin da mamacin nan ya faɗa a cikin bacci aka gani a mafarki shin da gaske ne wane yake bi bashi shi ake bi bashi ya ce a biya masa ko shi a karɓo masa kuɗinsa sai a je a bincika wane yana bin ka bashi ko kai kana bin sa bashi sai ce eh da gaske kuma mun yi mu'amala ta bashi ga shaida ta to kun ga yanzu mafarkin sa ya zama to me kenan gaskiya saboda haka iyalansa babban gatan da za su yi masa sai su tashi wajen zartar da wannan wasiyar tasa idan kuma aka bincika aka ga ba haka bane to sai a bar wannan wasiyar mafarkin ya kasance ba mafarki ne na gaskiya ba kenan malin cewa laƙada haddasa ni rajulun malin usaimin zai ba mu labari shi da ya faru a karan kansa ni ma na baku labarin da ya faru a kaina satin da ya wuce ko yawwa malin cewa laƙada haddasa ni rajulun a bihi ya ƙulu malin ce wani mutum da na amince da shi ya bani labari yake ce min innahu mata abuhu wa kana qadista ajara albayta alladhi tarakahu ba'da mautihi yace shi mahaifinsa shi wanda ke ba malam usaimin labarin ya ce mahaifinsu ne ya rasu to ya karɓi hayar gidan da suke zaune a cikinsa shi da iyalinsa wanda ya mutu ya bar iyalinsa a ciki me zai faru limuddati kaza wa kaza ya karɓi gidan ne zai zauna gwargwadon shekara kaza ko wata kaza gwargwadon yadda suke yarjejeniya da mai gidan ya ɗauki kuɗinsa ya bashi balamma mata lokacin da mahaifin nasu ya rasu a ta أهل البيت الذين يملكون رقبة البيت وقالوا للورثة sai waɗanda kulawar gidan yake a hannunsu ko masu gidan ko waɗanda suka mallaki gidan sai suka zo sai suka ce ga waɗanda suke magada su iyalan wanda ya rasu kenan kaga su wanda yake ba malam usmin labari kenan suka zo suka ce musu mai ukhruju anil baiti to sai ku fita daga wannan gida tunda mai gida ya rasu shi kenan sai ku fita ba daɗewa da mutuwa su kawai suka zo suka nemi tashin su albaitu baitu na gida da gidanmu ne saboda haka sai ku tashi faƙalu sai iyalan mamacin suka ce lan na ƙaruda ai faufa ba za mu fita ba baina muwarrituna wa baina kuma aqadun lam yantahi ba'du suka ce abin da yasa ba za mu fita ba ko shine saboda tsakanin mahaifinmu shi ne na wanda muka ci gadansa da ku masu gida akwai wani akad alkawari yarjejeniya da kuka yi lamyan tahi ba wanda har yanzu bai kare ba ma'ana ragowar kudin hayarsa bai kare ba kamar ka ce ai kudin hayarsa saura shekara daya ko saura wata biyar ko saura kwana kaza ko kuma kun zo kun ce mu tashi yanzu suka ce ba za su tashi ba faƙalu sai masu gida suka ce bal inta hal aqadu wannan zancen naku ba haka yake ba yarjejeniya da muka yi da mahaifinku ta kare kuɗinku ya kare yanzu tashi kawai za ku amma dai yadda ka san masu gidan haya suna yi in suka zo tashin ka aka zo to ba sani ba samu ففزع الورثة من هذه الدعوة وضاقت بهم الأرض saboda haka waɗannan magada suka tsorata suka firgita saboda akwai tashin hankali kana gida baka shirya wa wani gidan da zaka koma ba a ce ka tashi kawai kwatsam wanda zai ce maka ya baka notice ɗin kwana uku ba ka da wani gidan a gefe ba ka da kuɗin da zaka je ka kama haya dan yan uwa mai wannan tashin hankali akwai tashin hankali Allah ya kiyaye wa daqat bihim al-ardu qasa ta musu kunci ta musu kunci ya qulu sai wannan ɗan gidan mamacin da ke ba malan labari sai ya ce falamma kana za tu lailatin ra'aitu fil manami anna abi aqalla alaina min furjatil majlisi wa qala lahum yace ɗaya daga cikin darare yace kawai sai ya ga mahaifinsa yace sai na ga babana a cikin bacci kamar ya leƙo ta wata taga ko ta wata ƙofa daga cikin ƙofofin da suke iya kaiwa cikin gidan faƙala lahum sai ce da mutanen gidansa al'aqadu fi awwali safhatin min ad-daftari yace ai yarjejeniyar da muka yi da masu gidan can wanda suke kokarin tashin ku yanzu yana cikin littafin da nake rubuce rubuce shine ad-daftar littafin da yake rubuce rubucen sa a cike ce yarjejeniyar tana ciki lakinnahu lasiqun fi jildati ad-daftar yace sai dai takaddar da na rubutu ta manne da bangon littafin kasan akan yi haka ko kamar littafin nan farkonsa nan wajen sai ya makale da bangon ba ana yi ba yawwa to inda aka rubutun yana nan wajen kuma ya makale da nan wajen haka ba za a gan shi ba da yawa su sun ɗauki littafin sun dudduba ba su ga wajen ba subhanallah mai yiwa ne su a lokacin sun duba littafin ba su gani ba to sai Allah maɗaukakin sarki masa ilhama sai ya gani a cikin bacci falamma asbaha yayin da yawa yi gari wa fataha awwala safhatin ya buɗe shafi na farko a cikin wani littafin da baban sai masa ishara wajada al'aqada kawai sai ya samu wannan yarjejeniya sai gashi to kaga wannan yakan faru kamar yadda na gaya muku haka shi ma sabit ibn qais ibn shammas abin da ya faru da shi kenan lokacin da ya rasu ana bin sa bashi sai ya gaya wa wannan wanda ya bashi wasici cewa an ɗaukan masa wannan silken ya ce idan ya koma ya gaya wa khalifa abubakar siddiq cewa akwai wane yana bin sa bashi da Allah a biya masa wannan bashi kuma da aka koma garin Madina aka sanar da khalifa cewa Sabit ya ya ce ana bin sa bashi wane ya ga Sabit a cikin bacci ya ce ana bin sa bashi aka kira mutumin da yake bin bashi aka tantu aka tantube shi kuma ya tabbatar sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda ya dauki kuɗin kuma daga Baitul Mal aka biya wa Sabit yan uwa irin wannan yakan faru Allah subhanahu wataala ya samu dace bala yace subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah fallahu ta'ala qad yukhbiru ba'd al-mauta bi ba'd ma yahsilu ala ahlihi Allah madaukakin sarki cikin ikonsa yakan ba wasu daga cikin mamata labarin abin da ke faruwa da iyalinsu Allah yakan ba su labari lakin hadhihi masailun laysat li kulli ahadin sai dai irin waɗannan mas'alolin ba kowa take faruwa a kansu ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya zaba hakan yakan iya faruwa a kansu da yawa har gobe hajji bi yan uwa kuma ba dainawa akai ba idan Allah madaukakin sarki ya soka sai Allah ya maka irin wannan ta goma shi mala yace wa tuqimus salata yanzu mun gama da wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ko yanzu mun shiga sharhi da bayani akan wa tuqimus salata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga wa mala'ika jibril cewa daga cikin shika-shikan musulunci bayan shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah kuma annabi muhammad ira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi manzon Allah ne sai abu na biyu shine sai wa tuqimus salata sai ka tsaye da sallah malam yace ai ta'ati biha qawima ai ka zo da ita sallah qawima tsayayya shine shine ma'anar wa tuqimus salata ka zo da sallah tsayayya me ake nufi da tsayayya Allah ya ce wala takunu qawima ولا تكون قويمة إلا بفعل شروطها وأركانها وواجباتها صلى باتا أمس سنن سيئي صلى أتشي متن يقصير صلى سي صلى دتتك شرطنت سنتك تب ركننت سنتك wajibanta sun cika in aka ce rukunan sallah su ne ayyukan da ba a sallah ba ta ingantuwa sai an yi su kafin sallah rukunan sallah ayyukan da suke zuwa kafin sallah na dole misali kamar shigar lokaci shigar lokaci rukuni ne daga cikin rukunan sallah yanzu idan da za mu kaddara lokacin sallar isha yana shiga karfe bakwai da minti ishirin sai mutum ya tashi ya sallar isha karfe bakwai da minti goma ba shi da sallar isha da shi da wanda bai daɗe suke yan uwa saboda ka'idar sallah shine ba a yin sallah sai lokacin ta ya shiga kamar yadda ba a yin sallah kuma idan lokacin ta ya fita an fahimta yan uwa in ba wani uzuri bane in ba wani uzuri bane ba a yin sallah kafin lokacin ta ba a yin sallah bayan lokacin ta sai guraren da shari'a ta yadda ai to kaga shigar lokacin sallah rukuni ne misali tsarki shi ma rukunin sallah ne mutum ba zai sallah ta zama tokar ya sai mutum ya yi mai tsarki tun daga tsarki na fitsari tsarki na bayan gida idan ya yi sannan kuma alwala wannan shi ma rukuni ne sannan fuskantar alƙibla shi ma rukuni ne dole sai mutum ya fuskanta alƙibla kafin ya sallah ta karɓu da sauran abubuwan da suke zuwa a matsayin arkanin sallah in aka ce shuruɗin sallah kuma su ne afuwan wannan na gaya mana shuruɗ ne wannan shar'i na gaya mana arkan su ne abubuwan da suke zuwa a cikin sallah ina fata an fahimta yawa shurut su ne suke zuwa kafin ibadar arkan su ne suke zuwa a cikinta misali daga cikin arkanun salah kabbara harama idan mutum yi sallah babu kabbara harama sallarsa ba ba da za ka kaddara mutum ya to sallah da wuri irin da gaggawan nan ya shigo cikin masallaci ya tarar da limami ya yi ruku kaga wani kawai me yake yi tafiya yake yi to inda zai tafi ya ruku ya kama guyoyinsa ba tare da ya ce Allahu akbar ba sallarsa ba ba ina ba ta fahimta to naka dole sai mutum ya ce Allahu wannan lafazin na Allahu akbar shine shine rukunin shi daga hannu wannan wajibi ne yana ɗaya daga cikin wajiban sallah haka nan karatun fatiha shi ma rukuni ne in mutum ya karanta in mutum ya sallah ba karatun fatiha sallarsa ba ba annabi ya ce la salata liman lam yaqra fiha bi ummul kitabi ko bi fatihatil kitab babu sallah ga dukkanin sallar da aka yi ta ba a karanta suratul fatiha a cikin ta ba sallah bace ba haka nan ruku'u haka nan sujjada dana duk arkanu salat haka nan da abubuwan da suke na wajiban sallah su ma sai mutum ya kiyaye su gaba daya sannan sallar take zamtowa sallah tsayayya malaci wa hadhihi la budda minhu wa hadha la budda min wannan babu makawa daga gare su wa bi mukmalatiha takunu akmal da kuma sauran abubuwan da suke taimakawa wajen cikar sallah sallah take sallah take zamtowa cikakkiya kamar sauran abubuwan da suke mustahabbai haka to su ma duk sai mutum ya zo da su yayi su a cikin sallah dan sallar ta zamto cikakkiya sallu kamar ra'aytumuni usalli bala yace wala hajata li sharhi hadhihi li annaha ma'rufatun fi kutubil fiqh yace ba ba bukata a ce sai an yi dogon sharhi ko bayani game da yadda ake yin sallah bala yace saboda wannan abu ne sananne a cikin littattafan fiqh malaman fiqh za a samu sai su bayani ake sallah amma nan malam yana bayani ne game da me game da tsaye da sallah din ayi ta yadda ya kamata wa qawluhu fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ce as-sala wa tuqimus salah yashmalu kullu sala lafazin sallah a nan wajen mala ce ya shafi kowace irin sallah alfaribatu wan nafilatu sallan nan ta farilla ce ko ta nafila duk ta shiga ciki wa hal tadkhulu salatul janazati aw la sai mala ya tambaya yace shin sallar janaza za ta shiga cikin tuqimus sala ko ba ta shiga ba da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku tsaye da sallah wannan sallar sallar janaza za ta shiga ciki ko ba ta shiga ciki ba sai malai ce yahtamilu haza wa haza kowanne zai iya dauka za ta iya shiga ko ba ta iya shiga ba an gane ai shine yahtamilu haza wa haza zai iya daukar wannan za ta shiga kenan wa yahtamilu haza kuma zai iya daukar wannan ba za ta shiga ba kenan zamu ji idan nazarna ila umumil lafzi idan muka kalli zuwa ga mamman lafazin da annabi ya amfani da shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin kulna sai mu ce innaha dakhilatun ita sallar janaza ita ma za ta shiga li'annaha salatun saboda ita ma ai sallah ce ko me ake ce mata sallar gawa tunda aka kira ta da sallah to duk lafazin da sallah take amsa sunansa ita ma za a sata a ciki in aka kalli umumin lafazin gaba daya sallar azhar sallar la'asar sallar magariba sallar tarawihi sallar nafila sallar kaza sai a ce kuma sallar gawa kaga ita ma sallah ce so haka ita ma ta shiga kama qala Allahu azza wa jalla kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan Allah subhanahu wata'ala yake ga wa annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da ɗaya daga cikin munafikai da ya rasu shine Abdullahi dan Ubay dan Salul ra'asul munafiqin kenan shine shugaban munafikai na duk duniya ba a taɓa yin munafiki kamar sa ba lokacin da ya rasu ɗansa yan uwa musulmi ne mumini ne kuma ya kyautata imaninsa sunansa abdullahi dan abdullahi dan ubayi dan salu eh da shi abdullahi dan ubayi dan salu da ya faɗa sai ya sa masa mai irin sunansa amma shi sai Allah madaukakin sarki ya taimake shi mumini ne kuma ya inganta imaninsa ba shi da komai komai a cikin rabon munafancin babansa dan ɗaya daga cikin bajintar ma da ya lokacin da aka dawo daga yakin tabuka shi abdullahi dan ubay dan salul da shi da tawagarsa ta munafikai su ne suke cewa la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al a'azz minha al azal idan muka koma garin madina lallai madaukaka sai sun fitar da makaskanta wai suna nufi su su abdullahi dan ubay da sauran munafikai yan uwansa su ne madaukaka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sauran sabai su ne makaskanta da labarin ya dawo ɗansa ya ji ɗansa ya je ya tsaya ya ce wallahi mahaifinsa bai isa ya shiga garin madina ba sai annabi ya fara shiga sai annabi sai an tabbatar masa da cewa shi shi ne kaskantacce annaba da zabensa kuma su ne maɗaukaka kaga wannan ba ƙaramar bajinta ba ce to shi sa sai annabi ya masa kara lokacin da mahaifinsa ya rasu abdullahi ya zo ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya ce rasu la mahaifina ya rasu annabi ya ce mu je a mata sallah sai na umar yana jan hajjar riga annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi ya rasulullah innahu munafiq munafiki da manzo Allah zaka masa sallah annabi ya ce kale kyale ni tunda Allah bai hana ni ba kyale ni annabi ya shiga gaba ya masa sallah sannan ya roki alfarma annabi ya cire rigarsa ta jikinsa da take taba jikinsa ya bashi aka lullube shi da ita shi wannan munafiki duk saboda darajar wannan dan aka ba shi to amma duk da haka duk da haka inda aka san munafunci bala'i ne yan uwa Allah madaukakin sarki ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi istaghfir lahum aula tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum Allah ce in ka so ka nema musu gafara ko ka nema musu gafara kai in za ka nema musu gafara sau saba'in Allah ba zai nema Allah ba zai gafarta musu ba Allah yake gaya manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai ka san waye manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wajen Allah yadda yake da shiga da matsayi a wajen Allah amma saboda girman munafunci da matsalarsa Allah madaukakin sarki ce da annabi ko da za ka nema musu gafara sau saba'in Allah ce ba zan gafarta musu ba to lokacin da ya mutu shine Allah madaukakin sarki ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kada ka ƙara yin sallah akan ɗaya daga cikin su idan ya mutu har abada daga lokacin aka hana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ƙara tsayawa akan wani munafiki masa sallah irin munafincin da yake babban munafincin mai fitar da mutum daga addinin musulunci kun san munafincin kala biyu ne aiko akwai ɗan ƙarami shine munafincin aiki mutum ya zama to makaryaci duk maganarsa karya ce mutum ya zama to mai karya alkawari duk alkawari sai ya karya mutum ya zama to idan an amince masa sai ya yi ha'inci mutum ya zama to mai cin amana mutum ya zama to idan aka yi husuma da shi sai ya fajirci duk wannan alamun munafunci ne amma na aiki su waɗannan ba sa fitar da mutum daga cikin addinin musulunci akwai kuma munafunci na aƙida shine mutum ya rinka jin haushin addini a cikin zuciyarsa ko da ya fito ya ce shi yana tare da musulmi ya fito ya shiga masallaci a sallah da shi ya azumi tare da musulmi duk wani abin addini tare ake da shi amma kuma baya son addinin fa shine idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu amma wallahu yashhadu innal munafiqina bi lakadhibuna to irin wannan babban munafinci shine irin wannan to shi duk wanda ya mutu akan sa ya mutu ne a matsayin ba musulmi ba kuma matsalarsa matsalar irin wannan munafincin ta fi matsalar ma kafirci sosai eh saboda shi ya ɓoye kafircin ne a cikin zuciya ya bayyana musulunci kun saki jikinku da shi kun ɗauka naku ne ashe kuma ba naku bane da shi ake haɗa baki ya san sirrin kuma ya je kai wa makiyanku babban illar munafinci ke Allah man tsari da munafinci to kaga da annabi da Allah man aukin sarki ce da annabi wala tusalli wace irin sallah ake nufi anan sallah gawa ake nufi ko kada ka ƙara yi sallah ashe kaga Allah ya kira ta da suna sallah saboda haka in ka kalli umuman kasancewar ta suna sallah zaka kira ta da sallah wa inna zarna ila anna salatal janazati idan kuma muka kalli ɗaya bangaren muka yi duba cewa ita sallar janaza tsari'atun hadisatun aba ce da take bujurowa faɗowa take shine tsari'atun hadisatun faruwa take shi sa yanzu sai kai watawa baka sallar jana'iza ba ba sai wani ya mutu ba ko haka kawai aka je ka zo na ka ce Allahu akbar ka fara sallar gawa ai ba a yi ko dole sai wani ya mutu sannan ake zo ake sallah akan saboda haka abu ne da yake bujurowa fadowa abin yake yi yuqsadu bi hashafa'atu lil mayyit ita ana nufatar neman ceto ne ga mamacin shi sa gaba ɗaya zaka ga sallar gawa in ka kalle ta zaka gaba ɗayanta addu'a ce kawai addu'a ce gaba ɗayanta an kai kabbara ta farko kai karatun fatiha kabbara ta miƙe salatin annabi za ga duk sauran menene duk addu'a ce to shi sa ana ana so ne mamacin da ya race kuma ga Allah madaukakin sarki to babban abin da zaka yi masa gata na ƙarshe sai ka tsaya akan gawar sa ka roƙi duk wasu kurakurai da Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya haska kabarin sa kai ta masa addu'a to shine abin da ake a sallar gawa kulna mala yace sai mu ce la tadkhulu in muka kalli wannan janibin cewa ai sallah ce kawai da take faduwa kuma addu'a ce kawai sai mu ce to bata shiga ciki ba bata shiga ciki la tadkhulu fi hadha alhadith bata shiga cikin wannan hadisin ba lakin tadkhulu fi umum al-amr bil ihsan sai dai kuma ta shiga cikin gamamman umarni da aka yi na kyautatawa cewa a kyautatawa juna to ta shiga ciki bala ya ce wa tu'tiyaz zaka sai abu na uku daga cikin shika-shikan musulunci mun ji shaida mun ji kalmatu shahada kalmatai shahada mun ji sallah yanzu kuma ga abu na gaba malai cewa tu'tiyaz zakka abu na uku shine mutum ya bada zakka malai ce tu'ti abinda tu'ti yake nufi bi ma'ana ai tu'ti shine ka bayar waz zakatu malai ce abinda ake kira zakka hiya al malul wajibu fil amwali ita ce wata dukiya da take ta wajibi a cikin dukiyoyin da suke azzakawiyya dukiyoyin da ake fitar musu da zakka dukiyarka kai da Allah maɗaukakin sarki ya baka asali ba dukiyarka ba ce ta Allah ce Allah ya ɗauka ya baka ba haka ba ne shi sa Allah maɗaukakin sarki ce wa an fi umin ma ja'alakum mustakhlafi na fi ku ciyar daga abin da Allah ya sanya ku mamaya a kansa ma'ana da dukiyar ba a hannunka take ba a hannun wani take sai Allah maɗaukakin sarki ya baka ba haka ba ne yanzu za ka ga dukiya ta dawuli take ta nawuli take daga hannun wani ta kuma hannun wannan za ga wani shahararren mai kuɗi ne ya kwanta ya rasu ina dukiyarsa take zan ce an raba gado an yi kaza an yi kaza sai ga daga nan ta koma wajen wannan ba haka bane da ta sace shi shi kadai yayin sai ga ta koma wajen mutum 70 mutum wajen mutum 60 duk sun ci gado kuma kowa ya samu to sai Allah madaukakin sarki ce a cikin wannan dukiyar da ya baka yana bukata duk shekara ka ɗauki wani adadi ka bayar idan ya kai kuma a cikin dukiyar da ake fitar masa da zakka dukiyar da ake fitar masa da zakka al'amwalu zakawiya su ne ko dai kuɗi na ce kuɗi su ne dinare da azurfa da kuma kuɗi na takarda wanda kowace ƙasa akwai irin nasu to duk wanda ya mallaki wannan suka kai nisabi akwai zakka a kansa kawai kasance dabbobi dabbobi kuma ana fitar da zakka ne kadai a bahimatul an'am dabbobi na ni'ima wanda duk ba su ba a fitar masa da zakka in aka ce bahimatul an'am su ne raƙumi da raƙuma mace da namiji sannan sa da saniya mace da namiji sannan sai akuya da ɗan akuya mace da namiji sai rago da tinkiya waɗannan su kadai ake fitarwa da zakka idan kana da kaji cikin garin nan ba za ka fitar masa da zakka ba na'am eh a wa kuɗi kuɗi na zahiri ake nufi wannan kuɗin irinta ai gaiba ne wannan bai fito ba an ka fitar da shi ko ka komar da shi dala an yi koma dala wannan kuɗi ne zaka abin nan din shi dala ce ga tanan ka ganta account ɗinka zaka fitar mai da zakka zaka fitar mai da zakka saboda haka abu na uku kuma shine a amfanin gona amfanin gona shi ma ana fitar masa da zakka shi amfanin gona sai ya cika sharɗai guda biyu kamar yadda yake a mazhabin na malikiya sai ya kasance yuqtatu wa yuddakharu abu ne da ake ci mutane sun ɗauke shi a matsayin abinci sannan kuma ana iya ajiye shi ba tare da ya lalace ba in ya cika wannan sharɗan suka fita mai da zakka misali kamar masara gero dawa irin waɗannan abubuwa amma duk abin da ba wannan ba to babu zakka a kansa sannan shi kuɗi sai ya shekara sannan ya kai nisabi nawa ne nisabi yanzu yan uwa ba daɗewa dai wani ya tambaye ni na duba masa ya kai malai sha ɗaya ya kai sha shida yanzu ni a sha ɗaya ma na ban shi lalle yanzu zakka ta ƙara nisa kenan nisa take ƙara yi zakka to kaga a ce sai dukiyarka ta kai miliyan sha shida in ta kai sha shidan ba a lokacin za ka fitar ba sai ta shekara idan ka samu miliyan sha shida yanzu to daga yau ɗin nan sha ɗaya ga watan rajab sai ka fara lissafi idan sha ɗaya ga watan rajab ta kewayo shekara mai zuwa dukiyarka ta cika shekara nawa kenan ɗaya to sai ka irga wannan kuɗin sai ka fitar da wani obafoti sai ka bayar shi kenan idan kuma wannan miliyan sha ɗayan ta ragu ko sha shidan ta ragu to zakat ta faɗi an fahimta yawa su ma dabbobi su ma dabbobi sai sun shekara dabbobi su ma sai sun shekara idan raƙumi ne sai ka samu raƙumi guda biyar sannan za ka fitar da zakat sai ya kai guda biyar idan shanu ne sai sun kai guda talatin in ƙananan dabbobi ne kuma sai sun kai arba'in sannan kuma su ma sai sun shekara amma amfanin gona shi ba a jira ya shekara shi wa atu haqqahu ne yauma hasadihi ana ba da haƙƙinsa ranar da aka yi girbinsa lokacin da ka gama girbi gaba ɗaya idan za ka yi sati kana girbi to lokacin da ka gama ranar da aka kammala cire amfanin gonarka gaba ɗaya aka ɗora a buhu to sai ka ƙirga idan noman rani kai idan noman rani kai sai ka fitar da ɗaya bisa ishirin idan kuma noman damana kai sai ka fitar da ɗaya bisa goma sai ka bayar shine zakkarka malai ce fayyutiyawul insanu mustahaqqahu ta'abbudan lillah sai mutum ya ba da wannan abin da ya fitar na zakka ga wanda ya cancance shi don bauta ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana ana ba da zakka ne ga wanda ya cancanta waye ya cancanta su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a cikin ayar da take cikin sotul tauba za mu zo makaranta ta gashi na malam zai kawo ta sannan abu na biyu kuma za ka fitar da zakan ne ta'abbudan lillah dan bauta ga Allah madaukakin sarki idan mutum ya fitar da zaka dan al'ada ko dan ya saba ko dan wani abu ba dan Allah ba zakarsa ba ta ba kana yin zakka ne yadda kaga za ka yi alola ka shigo masallaci kai sallah dan Allah to haka ake yin zakka da zarar shekara ta yi sai ka duba kaga a cikin dukiya ta yanzu zan fitar da ɗaya bisa arba'in duk inda ka mallaki dukiya sai a ja estimate shago na da yake kantin kwari akwai dukiya ta naira miliyan kaza filaye na da suke waje kaza wanda wanda nake business da su na business zaka je ka irga sun kai duk abin da ka mallaka sai ka je ka estimate sai ka hada da cash wanda suke hannunka sai ka fitar da kashi 140 to sai ka fitar sai ka ba wanda Allah madaukakin sarki yace a basu malace warja'an li sawabihi kuma zaka fitar da zakka ne dan fatan samun ladan Allah madaukakin sarki misalu zalika malai ce misalin haka ad-darahim ma'ana misalin dukiyoyin da ake fitar masa da zakka kenan ad-darahim wad-danayir wad-dananir shine dinare da dirhami yanzu babu dinare babu dirhamin da ake dauko su a matsayin kuɗi haka ne abinda ake dauko su a matsayin kuɗi galibi takardu ne saboda su za su mai gurbinsu saboda sai ka irga abin da yake kimar dinari din kullum za a fitar da nisabi ai kimar dinari ake yi haka ne sai a ce dinari daman dinari 20 ne in ya dinari in kudin da mutum ya mallaka ya kai dinari 20 to akwai zakka a kansa shi sa irin mata da suke sayan dinari suke sayan gwal su ado da shi da yawa daga cikin malamai sun ce akwai zaka akan akwai zaka akan su in dai gwal din da mace ta sa ya kai wannan adadin ya kai nisabi to sai ta fita ina fata an fahimta wasu daga daga cikin malamai sun bada fatawa akan haka na'am na'am a lokacin da lokacin da shekara ta zagayo kudin sun karu to abin da ya karin har da shi zaka hada misali yanzu miliyan goma sha shida kake da shi da shekara ta zagayo sai suka zama miliyan goma sha takwas to ba zakar miliyan goma sha shida za ka yi ba miliyan sha takwas za ka yi zakar su an fahimta eh na'am na'am eh na gane ok lissafin kake nufi ok ok na gane a eh shekarar da kake shekarar da ka fara lissafi da ita za ka yi amfani da ita za ka yi amfani idan kuma shekarar ta zagaye kuma sai ka dora akan lissafin yadda yadda shekarar take na wannan shekarar da ake ciki sai ka dora akan sa amma daga shekarar da ka fara da ita za ka yi amfani ka ci gaba da fitar da zakarka Allah ya samu dace malai ce fihi ma zakatun a cikin dinare da dirhami akwai zakka wa hiya rubu'ul ushri mutum zai fitar da kashi 1 bisa 40 shine rubu'ul ushri 1 bisa 40 Allah madaukakin sarki yayi yayi mana adalci karshe yan uwa eh 1 bisa 40 1 bisa 40 duk zalaman mutum a ce 1 bisa 40 zaka iya bayarwa yanzu misali in ka kwatanta miliyan 16 nawa ne 1 over 40 40 na miliyan 16 Allah dan buga mana a calculator mu ji miliyan 16 nawa ne 1 over 40 din shi aka ba wasu kudin kirki bane ba za su wani dada ka da kasa ba nawa ne sun kai sun kai sun kai dubu ɗari nawa dubu ɗari nawa hudu saboda Allah a cikin miliyan 16 ka dubu ɗari din Allah ya ka san ka dauka ko malai ɗaya baka taɓa ba ko rabin malai ma baka taɓa ba rabin malai ma baka taɓa ba amma kun san ƴan uwa wallahi da yawa daga cikin masu kuɗin yanzu ba sa zakar nan saboda Allah Allah ina tabbatar muku yadda muke da masu kuɗi a Kano eh Allah ya ƙara musu albarkar dukiya Allah ya ƙara musu albarka ba bakin ciki muke musu ba amma wallahi inda suna zakka yadda Allah ya tsara ai zakka wallahi da da yawa daga cikin mutane an fita daga talauci za a rage talauci sosai akwai wanda shi kadai zai fitar da zakka zakka ce mai gwabi sosai da sosai duk mutanen unguwarsa da 'yan uwansa na kusa da nesa za su samu amma da yawa kawai idan suka ga shekarar nan ta zo suka ga lissafin zakkarsu ya haihu su ce kai a dai ɗauki wani abin kawai a ɗan bayar shi kenan kuma shi rashin fitar da zakka 'yan uwa matsala ne matsala ne Allah madaukakin sarki idan mutum ya mutu dukiyar za a narkar da ita a yi masa azaba da ita hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce za a maida ita maciji ta rinka saran mutum maciji na cewa ana kanzuka ana maluka ni ne dukiyar da ka taskance ka ki bayarwa ni ne taskarka da ka taskance kana mutane wallazi ne yakni zuna zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum bi azabin alim yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibabuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum Allah ya ce fa zuku kuntum takzizuna wallahi haka za a yi shi sa dan uwan ka samu kuɗi fitar da haƙin Allah duke ka tafi albarka annabi ya mana wata magana mai daɗi sallallahu alaihi wasallam yace ma naqasa malun min sadaqati wallahi dukiya bata taba tawaya ba dan ka bada ita sadaka baka dukiya bata taba raguwa wai ta tawaya dan kai sadaka wannan matsarin Allah bane ko ta wajibi ko ta nafila aka rama kallon dan ka'ida Allah madaukakin sarkiwa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da ka dauka Allah ya ce min shay'in duk kankantar sa ka dauka ka fitar yanzu ka fita ka dauki naira 500 ka bada sadaka to wannan 500 din Allah madaukakin sarki maka alƙawari sai ya mai maka gurbinta fa huwa yukhlifu Allah ce sai ya mai maka gurbin ta kuma kai ka san me ya gurbin Allah ba za ka fitar da 500 ba ka 500 ba ba haka bane ba za ka ba da 500 Allah ya mai maka a'a ninnin ka maka zai eh man jaa bil hasanati falahu me ashru amsalha to da ka ka duba ka gani duk mutumin da yake sadaka Allah ya fi samu Allah duk mutumin da yake bayarwa ya fi samu ka gwada kuma mutumin da yake kankame hannunsa za ka ga shi kuma gashi nan dai gashi nan eh Allah Allah ba mu ikon bayarwa mala yace ai ta akhudhu rubu'ul ushri mutum za a dauki 1 bisa 40 wa huwa wahidun min 40 sai mala ya fito da abun fili sai shine 1 bisa 40 wa tutiyahu al mustahaq sai a bada shi ga wanda ya cancanta wa qad bayyana Allah azza wa jalla mala yace hakika Allah madaukakin sarki ya bayyana ahlal zakati fi suratul tauba waɗanda za a bawa zakka a cikin suratul tauba annahum samaniyatu samaniyatu asnafin su su nau'i nau'i sunfi sunfi na mutane guda takwas ne fa qala Allah sai Allah madaukakin sarki ya faɗa ƴan uwa waɗannan da Allah madaukakin sarki ambata iya su kadai ya halatta a bawa zakka idan ka fitar da zakka ka ba wani wanda baya cikin wannan mutum takwas din zakka ka bace ba da kai da wanda bai fitar da zakka ba da ɗaya ne ga suka maraka Allah subhanahu wata'ala ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabili sai Allah ce faribatan min Allah kadai sadaka ta tabbata ne ta gudana ne za a bada ita sai Allah ce lil fuqara'i na farko ga fakirai wal masakin da miskinai me bambanci tsakanin fakiri da miskini fakiri mabukaci ne miskini miskini shi ma mabukaci ne sai dai bukatar fakiri ta fi bukatar miskini haka ne malami suka ce shi miskini mai yiwa yana da yasa sana'ar da yake dan tabawa yana da dan abin da yake sai dai ba shi da abin da zai wadace shi irin abin da ake cewa kuta yawmin din nan sai ya fita ya je yayi fafutuka zai samu abin da zai ci ka gana da sana'a ko amma baya wada baya baya isasa shi sa a cikin hadisi muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace laysa al-miskinu alladhi yaqufu bayna an-nas fa yarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani innama al-miskinu alladhi la yajidu ghina yughni annabi yace ba fa miskini bane wanda zai dauki koko ko ya dauki kwano ya rika bara idan an bashi loma ɗaya ko loma biyu ya tafi an bashi dabino ɗaya ko dabino biyu ya koma annabi ce in kana so ka san waye miskini shine allazi la yajidu ginan yugunihi wanda shi bai samu wadatar da za ta wadatar da shi bane mai bi yana sana'ar akwai mutane yan uwa masu kananan sana'o'i da ga suna yi kananan sana'o'i mutum sai ya fito ya je ya saro kayan ya zo ya siyar a samu abin da za a ce fa ne gobe ma ya ƙara koma irin waɗannan su ya kamata a rinka kallo Allah ba waɗanda suke zuwa su layi a gidan masu kuɗin ana sadaka ba duk ka kyala waɗannan irin waɗannan duk a matsayinka na mai kuɗi kana ɗan wucewa a motar ka kana kallon su ga wani san ya kasa rake a baro raken gaba ɗaya dubu jarin dubu biyar ne ko dubu goma ba haka bane wani yalo ne da ɗata gashi nan a ciki gashi nan wani dabino ne na kaza shi ne sana'ar da shi ke ci da iyalinsa ka rinka notisin ɗinsu kana gane su lokacin da zaka fitar da zakka sai ka dumbuzo kuɗi irin waɗanda sai ka samu mutum ɗaya sai ka bashi dubu ɗari biyu ka ce ga wannan sadaka zakka sai kai gaba ka ƙara samu wani ka bashi dubu ɗari biyu da Allah ka tashe shi ko baka tashe shi ba wallahi duk yafi irin wannan dubu goma goma da ake bayarwa dubu goma ya ce maka dubu goma da ka sai kwanan masara ka sai kwanan shinkafa ka sai mai ka ɗan so taliya guda biyu shi kenan sai ka neme ta karasa amma mai irin wancan in ka bashi dubu ɗari biyu da Allah wani irin jari ka bashi ban jari ka bashi to shi ne miskini wanda yana da aiki amma shi fakiri fakiri shi ne wanda ba shi da ji gaba ɗaya wanda talauci ya kama shi sosai sai Allah mana tsare da talauci yan uwa na uku daga cikin wanda za a ba zakka shine wal amilina alaiha wanda suke wanda suke aiki wajen tattara zakka suna ke ce musu as-su'at mufradin kuma sai ka ce as-sa'i sa'i kaga ko asarauta ko asarauta gargajiya akwai sa'i aiko asalin sarautar sa'i ai su ne masu wasu taro zakka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi lokacinsa shi yake tasar wanda za su je su karɓo zakka ya tura su kuma ya ce a je a karɓo abu kaza misali zai ce je ka wajen wani a karɓo zakka dabbobi ko zakar kayan abinci ko abin da ya kamata haka to ɗan waɗanda ake tura ɗin suna ke ce musu sa'i ko wanda suke aikin rubuce-rubuce a gidan zakka ko wanda suke aikin tantance wanda ya kamata a bawa shi wannan ko da mutum yana da arziki za ka iya bashi zakka babu laifi an fahimta shi mai aiki wa gidan zakka ba sai talaka ake wa zakka ba a'a inda yana aiki a kanta za a bashi zakka ne don ya kau da kansa da idansa game da abin da ake tarawa yana gani kuɗi yana gittawa an baka bashi ba fa zai dan wauro na abu ya ɓoye sai su suke wahala amma kana bashi shi kenan sai Allah ya ce shi ma a bashi na hudu wal mu'allafati qulubuhum da wanda ake rarrashin zukatansu sun ka shiga su biyu akwai al mu'allafati qulubuhum fil kuffar akwai al mu'allafat qulubuhum fil muslimina daga cikin kafirai akwai waɗanda ake rarrashin zuciyarsu so ake shigo addinin musulunci idan suka shiga addinin musuluncin akwai wani amfani da zasu yanzu misali masu fita wa'azin maguzawa da sauran sun sani akwai irin ƙauyen da idan ka shiga zaka ga wani mutum ne guda ɗaya kawai wani dagaci ne ko wani mai unguwa ko wani babba a family ƙarƙashinsa akwai mutane sun fi ɗari biyu ko ɗari uku idan ya ce yanzu ya karɓi kalmar shahada duk za su bi shi an gane to irin wannan sai ka siya shi da kuɗi sai a ɗinka mai manya-manyan riguna a ɗauki kuɗin zakka a ɗinka mai manya-manyan riguna a mai ce fanan kayan abinci a sai masa garmar shanu a sai masa taki da a tattara a kai masa a ce gashi na wannan musulmi ne suke masa ina fata fahimta in ya karɓi wannan addinin musulunci sai ya dinda ƙarƙashin sa kowa ya karɓa to abin da ake bukata ke to irin wannan babu lafiya ana bashi zakka akwai wanda su kuma sun karɓi addinin musuluncin amma walamma ya da hulil imani fi qulubihim ne imanin bai gama tabbata a cikin zukatansu ba akwai dan rauni in suna dan rawa ne haka suna dan raba raba kafa haka su ga suna dan raba wuta haka su ga ina ne zai fi fada to irin wannan jawo su da kuɗi jawo su a ba su lokacin da aka yi yakin lokacin da aka yi yakin Hunayn ghazwatu Hunayn annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito daga garin Makka da mutum dubu biyu sababbin musulunta ya tafi da mutum goma ga ƙarin mutum dubu biyu to wannan mutum dubu biyu sababbin musulunta ne da aka yi gazuwa tunan an samu a ganima mai tarin yawa da annabi ya tashi raba ganima waɗannan sabon musuluntan sai ya nuna wani garkin awaki guda ɗari ko guda hamsin sai ce wani je ka kwashi sai ya samu wani sabon musulunta sai ce wancan kai kuma je ka kwashi waɗansa duk ya raba ganima a waɗancan sabon musulunta har sai da mutanen madina suka ji babu daɗi a cikin ransu sai da suka ji wani abu kasan ɗan adam yadda yake zuciya ce zuciya ce zuciya ce da kai zuciya ce da su sai mu da muka yi washe wahalar da muka yi kaza annabi ya kwashe duke ya ba su to shine annabi ya hudu ba a lokacin annabi ya ce ba za ku yadda duk mutane su koma gidajensu da akuyoyi da shanu da raƙuma ba ko kuma ku koma da annabi muhammad ira da amince tsara tabbata a garin zuwa gidajen annabi ya musu wa'azi suka rinka kuka a lokacin aka yi ta kuka sallallahu alaihi wasallam saboda me annabi ya musa haka ne dan ya tallafa zuciyarsu yan uwa da yawa ana siyan mutum da kuɗi ba eh ina ga muku sai an rage ruwa dole sai an fito da abin hannu an bayar kwarai da gaske wani da kuɗi zaka jawo shi da kuɗi zaka jawo shi kusa da kai ai ko neman aure ma ko neman aure ba a ce ka je neman aure ka kankame hannu ka ta ruwa ina fata an fahimta Allah maɗaukan sarki ya ce an tabtahu bi amwalikum ku nema da dukiyar ku ka sa dukiyar ka in ka je ka ga wani wani tabarus a wajen budurwarka kai ko mutumin kirki ne ustaz akarama kallahu ta ta mace a kansa shi take so to sai zuciyarsa da yan kyaututtuka da sauransu dan so turare ne dan so kaza ne a kai mata sai ka sai zuci dan kai kana da kyakkyawan manufa a kanta shi kuma wanda mai bi bata mata lokaci ma yake amma ka san su zukatan sun karkata zuwa irin waɗancan ko kai sai a baka to babu laifi sa kuɗi to su ma ana ba su zakka irin waɗannan na biyar Allah subhanahu wata'ala ya ce wa fir riqabi za a ba da zakka ar riqabi ga bayi bayi me ake nufi da bayi sune irin bawa mukatabi akwai bawan da yake mai gidansa ya rubuta masa ya rubuta masa fansa ya ce ka je ka kawo naira dubu kaza in yan taka bai san inda zai samu ba to sai ya zo dukiyar zakka sai a ɗauki wannan kuɗin sai a bashi sai ya je ya biya ana yi yanzu idan mai gidan idan mai gidan bawa kawai ga dama sai ya ce to ni na gaji da zama da kai amma ba zan sake ka tafi furi ba zai kawo mu miliyan biyu misali duk inda ma yadda za ka je ka aiki kawo mu miliyan biyu in ka kana kawo miliyan biyu ka zama da shi kenan to irin wannan ya halatta a ɗauki dukiyar zakka sai a bashi sai ya je ya biya wancan kuɗin shi kenan sai sai ya samu yanci na shida haka ne ko na shida shine wal gharimina da wanda suke cikin bashi halin bashi idan bashi yawa mutum kunci ya masa kukubi to babu laifi ya zo ya nemi a biya masa a cikin dukiyar zakka amma sai an bincika an tabbatar ba bashi ne na ganganci ba ba bashi ne na holewa ba ya zo ni kawai zai je ya ranci kuɗi masu yawa zai aure mutum ya ranci kuɗi ya je ya ƙara mata ba wai aure ma irin na lura ba kawai ya je ya ƙara mata ya zo ne za a biya masa da kuɗin zakka ba wanda zai saurare shi mutum ya ranci kuɗi ya je ya sai mota mota wani abu ne da yake na wajibi mota ba ba dole ba ne ana cikin kawai luxury ne kawai eh jin daɗi ne borewa ne in ka ga dama kai to irin waɗannan abubuwan sai an kalla da kyau in mutum yana cikin bashin da ya zama masa matsala to sai shari'a ta bashi wannan kuɗin sai je biya bashi babu laifi a ɗauka a cikin dukiyar zakka sai abu na takwas ko sai abu na takwas wa fi sabilillahi sai yaƙi don ɗauka kalmar Allah maɗaukakin sarki malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi fi sabilillahi shine yaƙi don ɗaukar kalmar Allah maɗaukakin sarki suka ce duk abin da ba wannan bai shiga ciki ba yanzu misali baya halatta a ɗauki kuɗin zakka a je a gina masallaci ko a ɗauki kuɗin zakka a je a taimaka wa masallaci duk ba haka bane abin da ake nufi da fi sabilillahi shine yaƙi don ɗaukar kalmar Allah maɗaukakin sarki a sai dawakan yaƙi yanzu ka sai a sai igwa a sai jiragen yaƙi a sai kaza duk ya halatta to waɗannan abubuwa guda takwas su ne Allah maɗaukakin sarki ya ware waɗannan mutane guda takwas su ne Allah maɗaukakin sarki ya ware ya ce a basu zakka zaka ga wasu an ce a basu zakka ne saboda buƙatarsu wasu kuma an ce a basu zakka ne saboda amfanin da su suke da shi wa al'umma haka al'amarin yake mala ya ce wa tafasilu zalika ko mazkuratun fi kutubil fiqh bayani filla filla akan zakka da yadda ake yin ta da ake fitar da ita malai ce wannan duk sai dai ka koma littattafan fiqh a can ake ambatar irin wannan bayanai wala hajata ila tafsilihi huna ba bukata a ce sai mun tsaya mun faɗaɗa bayani a nan wajen saboda bayani muke akan sharhin hadisi da abinda ma'anar hadisin ta kunsa ba bayani akan masail alfiqhiyya ba Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu dakata anan sai mu tashi wata soma ramadana insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu lokaci na gaba wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh shine abin da na faɗa kamar gina masallaci ba za a yi shi da zuke da duke zakka ba eh wannan sai dai a samu wani mai kuɗi ya baki kirji ya je ya gina masallaci wa mutanen ƙauye ko kuma gwamnati ta ɗauka a cikin kuɗin gwamnati ta yi amma ba duke zakka ba duke zakka iya waɗanda aka ware iya su za a bawa eh shi ma wannan malamai suka ce shi ma wannan fi sabilillah ne amma ba shi Allah yake nufi a cikin wannan ayar ba suka ce yaƙi wasu daga cikin malamai abin da sa na kawo wannan shine wasu malamai sun faɗaɗa suka ce duk abin da yake fi sabilillahi kawai za a dauke zakka ai da ita suka ce siyar qur'ani a masallaci gina masallaci gina bohu duk abin da yake fi sabilillahi zai shiga ciki to amma dai malamai suka ce ai taqsirin ai tahsirin a ma'anar akan abin da ayata sauka akan sa shine abin da zai fi kuma wannan shine ra'ayin da ni na faga musuwa da shi gaskiya Allah ya samu da na'am na'am gaskiya ne gaskiya
lokacin da mutum ya yana bin liman ne
sallah ta wacce ke asirar da kuma wacce ke halagariya gaskiya ne bukatar mutum ya karanta fata surorin salo da ake karanta
eh fatiya ba fatiya na eh wannan tambaya ce mai kyau gaskiya ko faɗiya wanda ake
eh na farko kenan malam sai ta biyu a gurguje na'am a kamar yadda ka faɗa a kusan kamar irin abin da ya shafi irin munafunci da yake haɗa zuciyar mutum har yake fitar da shi da addini na'am wasu za ga misali malam kamar wasu za ga addi- a zahiri ba sa adawa da da shi addinin misali Eh.
Ba ke sallah za ka ga.
Mm.
amma duk wanda ya siffanta da addini ko kuma irin malaman addini suna jin haushin su suna ta kaushin Mm.
saboda kawai ba wani abu ne sun kusanta da wani ne A duk- ma duk su ne ai.
ko Eh, ya duk su ne ai.
zama kaza. ya ma- ya kama da kanka za ka kashe irin wannan bidiyon su ma ko gaskiya ne na to tambaya ta farko shine abin da ya shafi wacce ce ma ta farkon kace na fatiha a cikin sallah.
karatun fatiha a annabi ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha ba haka ne to zaka zo kana bin limami wani lokaci ma zaka zo lokacin da zaka zo ruku'u kawai zaka samu haka ne wannan ruku'un da ka samu ka karanta fatiha a cikin ta ba karanta ba ya sallaka take a lokacin ta yi ko ba ta yi ba ta yi abin da yake zance mafi inganci shine karatun limami shine a matsayin karatun ka in dai limami kake bi ko ka karanta fatiha ko ba karanta fatiha ba sallar ka ta yi shi a lokacin yanzu shine rashin karanta fatiyarsa zai bata muku sallah dukan ku gaba ɗaya ina fata an fahimta amma tare da haka wasu malaman suka ce sallar da limami yake boye karatu sai ka sai ka karanta fatiha eh duk sallar da limami yake ta boye tunda baka jin abin da yake faɗa sai ka karanta fatiha amma sallar da yake bayyana karatu ba ba za ka yi ba me yasa saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana ana kara limami yana karatu ana bin sa limami yana karatu ana bin sa kamar yadda malam albani ya kawo hadisan da dama a cikin sifatin salatin nabi nasa kuma ka Allah madaukakin sarki ya faɗa wa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu kaga idan ana karatun alqur'ani abubuwa guda biyu ne akan ka kai shiru kuma ka saurara kaga lokacin da kake karatu ai baka yi shiru ba baka kuma saurara ba hanna ba ta an gane saboda haka idan limami yana karatun fatiha da sura a bayyane sai ka saurara a lokacin ibada ka sauraro ne kai yau an aboye ne kuma sai ka bi shi magana ta biyu kuma waɗanda suke jin haushin masu addini waɗannan su ma sun shiga cikin wannan siffa ai daman ko mai jin hashi- haushin addini ko mai jin haushin annabin addinin ko mai jin haushin masu kamantuwa da addini wannan duk alama ce ta munafunci kuma munafuncin babba za a ga shi baya son duk wani mai siffantu addini baya son sa baya kaunar masu addini to wannan sai dai a mai addu'a ce Allah ya dawo da shi kan hanya kawai amma ya samu babban matsala a rayuwarsa gaskiya Allah ya samu dace yan uwa na'am
wasu wasu kula da mara yi magana na'am ya malam ya yi bayanai kan rukuni da kuma wajibi eh malam menene matsayin matsayin da matsayin ke da fuskar hukunci na yawa matsayin shi rukuni mutumin da ya bar rukuni ba shi da sallah shi kuma wajibi ana gyara shi da sujjada gaba da ko sujjada ba adi shi ne bambancin su idan ka bar wajibi za ka za ka iya gyara shi sujjada gaba da ko sujjada ba adi amma shi rukuni yanzu misali misali sai da kai sai mutum da- sai mut- lokacin da mutum ya sallama ya gama sallah gaba daya sai ya tuna bai kanta suratul fatiha ba ya wannan sallar tasa babu ita babu ita in ko misali a ce ka yi raka'a ta ta biyu sai ka tuno a raka'a ta farko ba karanta suratul fatiha ba to wannan sallar ba ta lalace ba amma wannan raka'a ta yi me ta lalace an gane yawa saboda haka shi rukuni in babu shi babu sallar ne gaba ɗaya amma shi wajibi ana iya gyara shi da sujjada kabali ko sujjada ba adi Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu ladan gaba ɗaya ni da ku kuskuren da muka yi ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته